To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu sauraron ma kan wannan shafi na sarki zaki NKK. Jama'a ku hakuri mun yi lati na minti talatin a farkon da shak zai fara karatu kenan halka na ɗaya. Alhamdulillahi kamin mu yi ta'aliki ku bar mu ɗan ji karatu na alkur'ani a minti ɗaya biyu insha Allahu sai mu dawo mu ɗauko muku wannan karatu mai muhimmancin gaske. wanda Shak Malam Nasir Shak Ado Musa ta fawa balewa ya kawo mana wanda muka yi advert ɗinsa na gani da sassafe kenan. Karatu mai take annabinmu daban yake. To, me ya kawo wannan karatu insha Allahu za a ji. Amma mu ji wannan karatu Alkur'ani mu dawo.
Rahim والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالواتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تسيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني ومن دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إن صدق الله العظيم To, masha Allah, jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK jama'a. Muna tare da Maulana Shak Malam Nasir Shak Ado Musa ta fawa balewa. Jama'a, alhamdulillah, alhamdulillah, wai bayan Allah, mai akwai wasu bayan Allah da in sun bar duniya gaskiya farko mutum in kana tunani abin da kawai za ka yi ɓace rai shine na bankwana, amma murna ya kamata a yi saboda wayan nan Uh, mutum kana duniya all the time addu'anka shine ka Allah sa ƙarshen mu ya farkon mu kyau to wanda kaga a duniya ma an yi masa irin wayannan shaida shi ka ga- ka zauna kai murna za ka yi to bayan wafati ma'aikinmu malam nasir ya zauna gida kuna ganin kwana da kwanaki fiye da wata wata ɗaya yana zaune gida bi ma'ana amma yana sauraron duk abin da ke faruwa akwai karatu da malam nasir ya ɗauko halka mai dogon zango akan wannan shafi shine rudani shak nasir jin shak albani ta fa- ah, shak albani to da ya ɗauko bi ma'ana mun kai har halka ta goma sha uku wanda wannan karatu aka yi zaman muƙabala da ita wanda wannan karatu ta kai a garuwa daban-daban ana ana raddin wan- wannan karatu to to amma sa'in da wai in ka zauna shirin zaka ta ga wasu ababa da yawa da ya kamata a ce an yi maganan a kansa amma in kana cikin wannan media wannan field baka ganin irin wayannan ababa amma in ka ja baya kana ganin ababa da yawa to jan bayan a Sheikh Malam Nasir kan abin da ya faru ya ga wasu ababa da yawa da ke faruwa da yake ganin cewa kamar a'a wannan karatu na Rudani Sheikh Nasiruddin Sheikh Albani a dan dakatar da shi ba cewa an bari ba a dan dakatar da shi saboda da yake zaune wai ya fuskanci cewa kamar a'a yawancin jama'a ba san annabi ba ko annabin nan ya aka doki annabi sallallahu alaihi wasallam da yake kwance yake zaune gida ya ga cewa batun iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da aka zo ake ta fafatawa da yake ganin a'a yau a ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam yau shi ma da Nasir yana zaune gida a iyayensa ma iyayen ne da kai ma ka duba ma'aifinsa da ya ba duniya irin shaidar da aka zo ake yi da ake murna akan iyayen shi da kansa balle a ce wai iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam iyaye iya iyaye na iyayenka iyayen wa iyayen kaza kowa na alfahari da su kuma a'a wai an jima shekara da shekaru ana gayawa ana cewa a'a zancen iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam nan fa ba haka bane amma in ya sake zagayowa shi kuma an samu kuma wasu kuma shi kuma suna kan wannan baka shi a sake dawowa ce musu a'a ba haka bane shi kuma a sake dawowa kuma kaga ana kan wannan baka wai ya kai har ana taba ana sake baki akan janibi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da alayen gidansa to wai da ya zauna yayi nazari ya duba yake kaman a'a zancen ba ta kan iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam bane ba ta kan wani alaye Annabi sallallahu alaihi wasallam a'a Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa shi ake nema ba shi yasa ake ratsewa ga iyayensa da alayensa shi yasa gaskiya ya zauna wai yayi bahasi sosai akan wannan cewa a'a to ya ya, ya za a iya samu mafita saboda wani kana ganin a'a ba iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam bane amma a'a za a rabe ta haka ne domin a taba shaksiyan annabi sallallahu alaihi wasallam wa abin da ya gani kenan amma jama'an duniya fa ya kamata a iya sani Sheikh annabi ana cewa annabi yau mutum za a bashi musulunci Sheikh ga ya zo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah amma wa ashhadu anna muhammadun nan wane ne annabin nan yawancin musulmai ba mu san wani annabi bane shin annabin mu daban annabi annabin ku daban ko kuma annabin wanda zai zo ya karbi tuba shi ma daban ne yake ne ko dai a'a wani annabin ake nufi to shine Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa ya kawo wannan topic wannan topic mai dogon zango shi ma da za a dauki wai wasu ah, yana iya kai in ji sa wai wasu hakkoki wasu irin ah, sunan shiga martaba na annabi sallallahu alaihi wasallam wai rage wai an fara da ana ragewa irin ragewa ragewa da ake hana zuwa kwace masa wannan ah, a hannun bima na eh, mu wayanda ba mu yi karatu ba she kaga irin hakan ake samu so sumin hakan ake samu to gaskiya yayi bahasi irin wannan hadisai da ke irin take darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam wai a yanzu aikinsa ya zo ya yi yanzu shi yasa jama'a a kasa kunne a ji za a ji full tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam mu iya mu san wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam wanda topic zai zo muna wai annabinmu daban yake topic mai take annabinmu daban yake halka ta ɗaya kenan volume 1 da Sheikh Malam Nasir zai ɗauko wanda yau dai muna on the 12th of uh, uh, of uh, February 12th February 2022 zai zama mana history wanda Sheikh Malam Nasir zai ɗauko. Wannan karatu daban yake ana karatu tukan Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara da shekaru a shekara dubu shekara dari biyar amma wannan zai zo daban ne saboda ya iya ya gane silsilan abin da yake kawo taba shaksiyar iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam shi tunaninsa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bane wai tunaninsa ai yau ko iyayena da iyayenka ne ka zo ka ce musu ai sun yi abu kaza sun yi abu kaza she na zo na ce maka a'a ba haka bane ai ga hankali ka daina to amma wai kowane shekara ana samun masu maimaitawa kowane shekara ana samun masu maimaitawa shi yasa gaskiya ya iya ya duba ya gano abin da ya kamata a tattauna a kansa shi yasa jama'a mu saurara mu jimalan nasar yau da fara su na ɗauko muku da dogon bayani domin mu iya mu gane assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya maulana
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين وبعد آه الأمة بركة مبود ورحكة بركة مكسر سوى أديدي ونلوكسي نوانا درينا ونرانا رانا أصبر شابي قد فبراير 2022 da farko muna nika godiya wa ubangiji madaukakin sarki mai ko
jama'a mu yi hakuri jama'a mu ya kuri network malam ne zai dawo yanzu jama'a mu ya kuri network malam ne zai dawo yanzu a mu ci gaba da wannan karatu Assalamu alaikum Sheikh
mai kowa mai komai sarki mai yau na eh bismillah da farko na yi godiya wa ubangiji madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara mana saduwa a daidai wannan lokaci da sake kallon fuskokinmu baki ɗaya domin ci gaba da karatuttuka akan fahimta ta magabata tare da dalilai na alkur'ani da hadisi wanda ina mika godiya da fari da shi shugaba na wannan shafi mai albarka shugabar rasulun aminin sarki kuma zaki Allah mkc Allah ya albarka ya gafarta mai iyaye amin yan uwa kuma da suke bibiyar mu baki daya muna mika godiya na sakukuna da muka dinga samu na soyayya da ta'aziyya da aka yi mana na rasuwan shi malaminmu mashiginmu mahaifinmu shekaru musa dama dukkanin mai rai mamaci ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa kama ta kuno rizkum al-maut wa kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwan nan zai rike ku kullu nafsi za'iqatul maut dukkanin wata mai rai za ta ɗanɗani irin mutuwa Allah ka sa lokacin mu in yayi mu samu mu cika da imani albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam muna mika godiya mu dukkanin al'umma da kowane shirka wanda suka mana jaje assalamu alaikum bismillah muna jinka muna jinka shek
a ba ba mu ne to kuma akwai eh akwai dan masala amma muna jinka muna muna dabara da shi haka
wato da kuma muna godiya wa kowace firka da dukkanin al'umma wanda suka gabatar mana da irin wannan gaisuwa da na ta'aziyya na haƙƙin musulunci Allah saka mu kowa da alkhairi iyaye kuma Allah ya kowa gafara albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda kowa ya sani muna karatu mai dogon zango wannan karatu mun ɗauko ne akan kare matsalar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ta hanya wanda yake khasi ɗaya daga cikin wanda suka yi aiki mahadisan annabi wanda muke ganin aikin da suka yi akwai ja wanda mun fara binciken shi wane ne kafin nan kuma zo bincike ayyukansa zuwa yau mun tsaya a karatunmu da muka saba mai suna rudanin Sheikh Nasir bin Albani game da janabin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da martaban sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda daga karatunmu na ɗaya har zuwa da goma sha uku da muka yi ɗan uwa sun bibi irin yadda muka yi da irin salon da muka bi da kuma irin yadda wannan ba su yake wanda insha Allah ba su ne kamar yadda muka ce mai dogon zango zai yi ta tafiya har ila lokacin da za mu isar da wannan sako da abin da muka binciko. To amma a yau wani karatun muka ɗauko mai fa'in gaske wanda kusan dukkan shi ne asalin karatun shi ne zatin karatun. wanda yana nan a cikin kowane irin karatu da zamu gabatar shine annabin mu da yake amma karatun asalin abin da muke so mu ce 'yan uwa mu san annabin mu da yake wannan karatu ga baki da abin da ke cikin sa abin da ke cikin sa na'am ah bismillah babu bakin ko a bismillah bismillah
na gaba ɗaya abin da ke cikin wannan karatu tun daga farkon sa ƙarshen sa da tsakiyarsa da cikinsa da wajensa da komai ba yi wani buƙatar wani face manzon Allah kuma wani karatu ne wanda kowa zai amfana da shi matukar musulmi ne mai imani matukar mai neman gaskiya ne to zai amfana da wannan karatu da ikon Allah za mu iya kokari mu iltizamin sharuɗa na adalci a dukkanin abin da zamu faɗa za mu iya kokari mu bi abubuwa wanda yake na inganci a cikin abubuwan da zamu kawo kamar yadda kowa ya ga wannan suna mun kira ta da cewa annabin mu daban yake wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanta da kowane halitta ta menene me dalilin wannan karatu dalilin wannan karatu yana da yawa
gaskiya network yana damu malam yau farkon karatun sa da zai fara kenan amma gaskiya network yana damu malam sosai network yana damu malam sosai gaskiya kama manta insha Allah an jima kuma muna tare da Shak Abbas Sadauki insha Allah muna da Shak Abbas Sadauki da zamu zauna da shi Uh, bayan wannan karatu amma mu yi hakuri network gaskiya yana damun uh, Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa balewa uh, mu yi hakuri kamun ya dawo mu mm, yi hakuri kamun ya dawo Allah sa network din ya tsaya in ya dawo sosai
رحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم وافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
To, sadaka Allah al'azim, bismillah shek. Assalamu alaikum.
wa alaikum salam To, bismillah.
akwai koyayyen dalili akwai wani dalili wacce take bayyananna amma daga cikin dalilai da zamu iya bayyanawa na kasancewar wannan karatu shine dukkanin mu musulmai ne muna da awar imani da Allah muna da awar imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma a duba da mutum zai yi da dukkanin musulmi sai kai kamar wasu sun ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallama irin kowa ne ɗaya yake da su wannan shine asalin rikicin da aka samu wanda har zuwa yau komi ya gurɓace duk abin da aka faɗa in sun ga babu shi a jikinsu za su karyata tun daga kan iyayensa tun daga kan ɗabi'unsa tun daga kan sifofinsa tun daga kan khasa'is nasa tun daga kan matayensa tun daga kan ƴaƴayensa tun da kan sabbansa hatta rayuwarsa da iliminsa za su karyata saboda ya bambanta da irin ta halittar su ko suna ɗaukar shi biye su wannan babban matsala ce wadda ita ce take girmama dukkanin abin da ya shafi janibin Annabi Muhammad asali wannan logic din ita suke bi akan duk abin da aka zo da shi in ya shafi Annabi suka ga babu shi a tare da su to za su karyata shi da hankalinsu kafin nan kuma su nemi kuma da dalilan tabbacin wannan abu wannan yasa da ikon Allah za mu bibi dukkanin abin da ya tabbata tun daga kasancewan annabi nuraniyar annabi sallama annabi sallama haske ne ba irin mutane bane ta da laka da aka kare a iya haka manzo Allah sallama haske ne sallallahu alaihi wasallam zahirin sa da batinin sa jikin sa da jinin sa da kuma manzo Allah sallama zallan haske ne sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga ranar da sirri na amina da sai na Abdullahi suka haife shi bane halittar sa'a annabi halittacce ne tun kafin annabi Adam alaihi salatu wasalam annabi cikakke ne da mukamin sa tun kafin dukkan halitta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da wai bauta ne ya riske dukkanin mukamin da ya riska ba tun kafin halitta annabi sallama Allah ya fika shi ya bashi abin da ya bashi kafin nan ko mu zuhurin manzon Allah ne a cikin mu ba wai ainihin rayuwar ma'aiki da komai na ma'aiki ta ta saba iya rayuwar duniya ba. To dukkanin abubuwa da za mu dinga bibiya a wa'innan za mu gani da irin yadda aka kirkiri tarihai wanda ke ba daidai ba da wanda kuma daidai ne aka rubuce shi da dukkanin irin tashin ma'aiki akwai malamin da a iya kokarinsa ya kasarta ma'aiki a shekarunsa yana cewa kafin a ba manzo Allah annabta da makamantansu ya jingina kafirci ga zafin manzan Allah sallama wa'inda duk irin wa'innan za mu zo mu bibiye su ɗaya bayan ɗaya da gwargwadon abin da Ubangiji ya ba mu na idraki da haskensa za mu yi ƙoƙari taimakon dukkanin wani jayayya akan zafin wani malami akan mutuncin wani malami to za mu ji na manzan Allah sallama abin da zai ba mu mamaki yan kwa duk wanda ke neman adalci to a yau ne zai ga adalci a yau ne zai ga cewa su annabin nan na waye ne. Idan ko annabin nan na ne, to ba za ka bakin ciki ba a lokacin da ake faɗin darajar manzan Allah. Idan ko annabin nan ba naka bane, yanzu da mun ce manzan Allah ya fi kowa wani ya kula shi kenan yana shi ya fara zage-zage. Wannan dukkanin matsalolin mutane ke manzan Allah nan ne fasin asali wani ma ba bai yarma da annabi Muhammadu din ba shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne a gabansa. haka idan za ka zo ka faɗi darajar sahabbai zai ce Allahu akbar ya maka kabbara in za ka zo ka faɗi darajar malamansa zai ma kabbara amma da ta ce annabi ne zai fara kare taka zai fara ja da baya domin shi na da matsala da annabi sallallahu alaihi wasallama a irin tunaninsa ko a irin hankalinsa wannan yasa muka ce yan uwa akwai abubuwa da dama wanda an ɗauki cewa kawai taki ne da hira irin na maulidi amma za mu yi kokari za mu zo da su da isnadin su da da suka zo da wani abin da ya rushe wannan za mu bai kokarin biyan su sannan kuma mu tabbatar wanda karatu ne zai zama uwa da waje kowaye ta bi kaza za ta kifar da duk wanda ya shafi wannan al'amari wanda ya kai tsofanin yara zuwa ga zatin manzon Allah su sallama a kowace irin matsala kuma ko da a ce malami na ne ko da a ce malamin ka ne ko da mahaifi na ne ko da mahaifin ka ne ko da ni ne ko da ni idan matsala ta biyo ta kan mutum za mu yi kokari in idan mu ya gani mu bi ta wannan wajen mu faɗi abin da yake sawabi wanda ke daidai ga irin fahimtar mu Allah ta ya sa mu dace kan gaskiya dalilin da ya sa muka ɗauki wannan tafi mai muhimmanci yan kwa da yawan mu mun gasa da sanin Allah Muhammad da yawan mu an gafal manzo Allah bai sanuwa ba a sanin Allah Muhammad amma sai zamto masai muke yawan tattaunawa da yawa dukkanin gurin mu so muke wa innan masai din ta ristar da mu zuwa ga zafin manzon Allah wa kullum yadda waslan bilaila wa laila la takru lahum bidaka kowa burin mu dai ki sani ga annabi sallallahu alaihi wasallama wajen mu bashi girma ya daga cikin abin da ya muka fara kankara hannayen wasu kadangaru da suke kai sofa ne suke kai ya face
network network network yana damun shek sosai gaskiya yau farkon karatun son ma kenan malam yusuf yusuf sanda zuwa Sheikh Yakub Razak muna godiya.
Akwai masu kiran wannan layi da Allah muna neman masu kiran wannan layi da Allah afwan. To za ka gani.
Allah masu kiran layi sai ku don Allah ku daina ku ware muna karatu. Bismillah Sheikh.
Za ka gani wanda dukkanin ka ga mun bibiya ko malami muka bibi mu warware shi dama burin mu dai zuwa ga wannan zaki. To wannan karatu yana da mugun muhimmanci wanda babban abin da ya kara karfafa ta akan wannan karatu akwai wani lokaci ko in ce 2017 akwai lokacin da mahaifin mu Allah kara masa yadda kafin ya rasu yasa za a yi taron maulidi sai ke cewa zai gabatar da wasiti a wannan lokacin aka zo taron maulidi sai ɗebo wasu littattafai daga cikin littattafai wanda suke dattijan littattafai ne daga ciki akwai wanda zan iya gane sunansu akwai wanda yake da suna Muhammad Khatamun Nabiyyin akwai wanda yake da suna nan dai littafai ne hakan nan wasu dattijai to daga cikin littafin sai a bangon ɗaya daga cikin littafin da muka buɗe sai yake karanta mana labarin yadda aka yi da su da wani daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ke shine shugaban jikokin ma'aiki a zamaninsa a garin Madina, wanda wani dai labari ya yi jiryani da bayanin a karanta wa mutane wannan zafi da bayani da sifofi na annabi Muhammadu sallama a bayyana musu. Wanda tun a wannan lokacin sai ya zamto kuma abubuwan da ke ciki, to da yawa ‘yan uwa suna inkarin bayani akan manzon Allah. Akwai malaman da zaka ga sun je gari sun ɗauko irin su Alfaidul Ahmad. في المولد المحمدي نمولان شيخ إبراهيم إن يفرد الله عنه wanda ya bayani akan annabi cewa samamme ne tun kafin duniya samamme ne tun kafin samuwar lahira samamme ne tun kafin sabon annabi adam samamme ne samamme ne tun kafin wasu daga cikin bayi na Allah su samu manzo Allah ya riga samuwar su samuwa sannan annabi haske ne ba irin jikinmu bane annabi sallama ba zallan tsoka da jini bane da fata ba haka annabi yake ba annabi zunzurutun haske ne sallallahu alaihi wasallama sai ya zamto mutane suna jin ta musamman wasu ma daga cikin wanda suke da akidun yan boko kallo suke wannan kawai ba wani abu ne face karatun yan maulidi ne to dukkan irin wayannan za mu yi kokari mu tabbatar wa duniya cewa ba fa wai na yan maulidi bane in dai annabi Muhammadu kake so to annabin ka kenan in kuma ba shi kake so ba to za ka nemo wani sufofi ne ka jingina ma wani annabi daga cikin irin wa'annan akwai irin littafin al-Imam As-Sukairi al-Ayyashi wanda wannan littafi an jima ana karanta shi akan maganar Maulidi wanda shi ma ya ba da tarihin manzon Allah da lokacin da annabi ke alam awalim daban-daban daban-daban wanda duka irin wannan littafai suna nan irin su al-Maulid al-Barzanji littattafai ne sun fi littattafai arba'in kowanne za ka gani yana magana ne akan zatin annabi sallama da wani irin lokuta wanda wasu ba za su yi imani ba sai da ganin annabin nan sallallahu alaihi daidai yake da su wannan yasa wannan karatu da iznin Allah za mu buɗe shafinsa kuma za mu yi bincike ne akan annabinmu duk abin da mutum zai ji ko zai gani zai ga akan annabinmu muke yi kuma duk abin da muka tabbatar na manzon Allah wani ya rushe za mu ɗauko akan malaminsa kuma za ka ji ya yi shiru saka duk wanda ya yadda annabi annabinsa ne annabi Muhammad yana son shi to lallai wannan karatu zai amfane mu musamman masoya annabi Muhammadu musamman musulmai za su san annabi sanin da ya kamata su yi wa annabi Muhammadu su sallama da adillar da ya cancanta a sansa ba kuma labarin kanzon kurege ba ne a'a wannan bayani ne tawabitattu ingantattu wanda kuma sun cancanta a jingina musu a rubuta su da ruwan zinari saka akwai abin da kafin mu shiga nake so na kaddamar da shi wanda yana da mugun muhimmanci ƴan uwa su fahimci karanta tarihin Annabi Muhammad sallama da bayani akan manzo Allah sallama ba ɗaya yake da bayani akan kowa ba ya bambanta da kowa a cikin dukkanin bayanin da za a yi kuma dukkanin lokacin da zaka bayar don wani abu bai kai ka bada lokacin ka domin jin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wannan abin da yasa muka ce za mu zaɓi wannan Qur'ani ya nuna mana muhimman abubuwa, muhimman al'amari, wanda yau karatun mu kusan kawai mukaddama ce, amma asalin karatu wani sati ‘yan uwa za su bibiye mu, za su ji wane ne farkon halitta, za su ji wane ne haske, shin Annabi Muhammad mutum ne zalla, ko ko manzo Allah sallama yanda muke ji ana ji mana hasken nan haske ne, wanda suke karetawa me dalilan su. Mu da muke tabbatar da abin da Allah ya tabbatar.
Aka da makalla wato sabon sati za mu ji wane ne farkon halitta. za mu ja albarkan manzo Allah sallallahu alaihi albarkan annabi sallallahu masha Allah za mu kuma ji jiran haka na'am za mu ji wane ne haske za mu ji annabi sallallahu shin jini da tsoka ne zillan ko ko haske ne shi domin wannan ya fi tsaga ma wani dan akwai malaman da suka ce in ka ce annabi haske ne ma ka kafirta wanda suna nan daban-daban amma za mu zo da iya abin da za mu bibiya za mu duba wanda za mu ga abubuwa na ban mamaki da yawa akan fada'il na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da ya sa muka ɗauko wannan karatu ne wanda zai yi kama da a ce tarihi ne na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai yi kama da haka karatu ne wanda wasu suna gani kaman gashi nan in mun ɗauko wani karatu da a ce ana zagin mu ne don mun ɗauki sunan wani malami to yau kuma wanda zai zage mu don mun ɗauki sunan annabi dan za mu girmama annabi zaka zage mu idan da kana da hujjan zagin mu kace malamin ka muke yaba muke aibatawa yau kuma kana da hujja kace muna girmama annabi kike zagin mu to za mu gani wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba yau Allah zai bayyana mana wanda yake masoyin annabi zai bayyana mana wanda yake kuma yana da wani abu a zuciyarsa akan manzo Allah amma in dai kana son annabi to daɗi zaka ji daga yau mun dinga farantawa masoyan annabi Muhammad rai mun dinga kuma bata ma wanda ba su son su ji labarin manzon Allah. Dalili ko shi ne, mu annabi ne a gabanmu ba wani ba, da zama ma kawai muka yi muka ce za mu ware tarihin annabi, ko da ba mu tantance ba, to abu ne mai kyau. Balle kuma wannan karatu ne muke so mu bibiye shi da dukkanin salon da ya cancanta a bibiye shi da izinin Ubangiji Maɗaukacin Sarki. Sai haka tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama abu ne wanda yake ya bambanta da komi shi yasa a larabci suke ce mishi asira wato tarihi na annabi sallama sabanin labarin ka sabanin labari na sabanin labarin kowa da kowa domin shi asira shine asarika idan an ce asira shine asarika idan an ce asira shine as-sunna tarihin annabi shine tarikan manzon Allah tarihin annabi shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe idan mutum yana so ya fahimta to dole sai ya bibiya daga cikin alkur'ani da hadisi kamar yadda na ce yau karatun mu mukaddama ce gabatarwa ne mukaddima ce wacce za ta gabatar wanda mu ma za mu gabatar dalilin gabatarwar mu da shi shine dole mu faɗi menene muhimmancin wannan al'amari muhimmancin wannan abun dole ne ga dukkanin musulmi dole ne ga dukkanin musulmi ya san abin da za mu zo mu karanto din nan abin da za mu kawo din nan domin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ba wani annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallam yake so mu karanta idan mun koma cikin alqur'ani idan an ci afsira yana nuna mana kaman dirasatu hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam karanta rayuwar annabi Muhammad to amma wani annabin ne jayayyen yayi yawa shin wani annabin ne annabin da nayi imani da shi ne ake jayayya akan sa ko annabin da kai imani da shi ne wannan zamu bibiye shi a kankanin lokaci ko muna kyautar san Allah subhanahu wataala zai ba mu fahimta game gare shi to wannan Allah yana gaya mana cewa a Qur'ani ba na Annabi Muhammad ba annabawa daban-daban ma Allah ya sunnanta a cikin sunnarsa ai bayanin su ai labarin su ai hiran su ai tadin su balle kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bibiyar rayuwarsa da abin da ya inganta Allah yana gaya mana cewa واذكر أخا آل إذ أنذر قومه بالأحقاف أتكين سورة الأحقاف الله يمنى بياني أكن annabawa daga cikinsu Allah ya bamu annabi Salih Allah ya bamu labarin wa fi kitabi Maryam idan tabazat min ahliha makanin sharqiyya ya bamu labarin sayyidatuna Maryam wanda an ambaci sunanta a Qur'ani da yawan gaske kusan sama da 30 sannan Allah subhanahu ta'ala ya bamu labari wa fi kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya Allah ya ba mu labari wadkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya Allah ya ba mu wadkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wadkur abdana Dawud zal aidi innahu awwab Allah ya ba mu labari a surori daban-daban a ambaci labarin annabawa domin a cikin labarin su akwai alkhairi wannan ba zallan labari zamu bibiya ba da tahqiqi zamu bi shi albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mana cewa واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب يا باب الابان ان ابراهيم واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار الله يا باب الابان النبي اسماعيل ده النبي اليسع ده النبي ذو الكفل النبي النبي الياس ده مكمن تنسو ده النباوا دبن-دبن الله yake kara gaya mana واذكر اسماعيل واليسع وذو الكفل وكل من الاخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن معه الله يتي أمبتن سنن ذكرين ما سوران الله سنا سامن لادا سنا da kyakkyawan makoma to amma da yawan mutane idan an ce za a taru a ba da labarin annabi wanda kusan shine asalin ta'abirin maulidi in an ce menene maulidi ibaran maulidi shine abin da ake nufi a zauna a ba da hiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka ga mutum ya baci zai ce a'a bai yadda ba bid'a ne amma da zaka zaunar da mutane ka ce baban wani yayi alkhairi za mu ba da labarin shi to yanzu nan zaka mutum ya ji soye su minti su madara yana rabawa yana ce a Allah saka alkhairi kai masoyina ne saboda me ya kai bayanin iyayensa yana son su to me san annabi ko in da labarin annabi zuciyarsa buɗuwa za ta yi kirjinsa faɗi zai ubangiji yana gaya mana cewa wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أنا أبنجي جامعنا أمرني دمي أنبتا أني محمد دوني أني بشيني نعمة الله واذكروا نعمة الله وأن بام دون نعمة ديوت أني محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين to anan yan uwa ba iya labarin manzon Allah duk wanda ya kira manzon Allah sai Allah ba shi lafiya kamar yadda sunan Fir'auna kawai in kace Fir'auna, Hamana, Ƙaruna, ga su arna ne, amma za ka samu lada. Yanzu da ce Fir'auna ɗin nan, ina da lada hamsin.
A, Idan na yi da niyyar karanta Ƙur'ani.
in ka kira sunan, yanzu haka da na kira sunan Fir'auna kawai na samu lada.
In ka yi da niyyar karanta Ƙur'ani, ka samu lada.
Eh, ban gane ba. Ban gane da Ya ba Ƙur'ani.
inda ya zo Qur'ani na kira sunan sa samu Yi?
ko a kai tsaye kawai na kira Firauna a'a ba kai tsaye ba in kai da niyyar karanta Qur'ani ka samu lada okay fir'auna
balle na da Ba ma sallallahu na- alaihi wasallam qaruna wannan arna ne amma ka samu lada to Eh, ina ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallama in ka mutu da sunansa ne ka ka gama komai mm ka mutu da suna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi shikenan ka shiga aljanna an gama komai saka shi manzo Allah shi ambatansa ba maganar lada ake ba amma abin da zai baka mamaki in an ce annabi Muhammad wani hankalinsa sai ya tashi sai kawai an kira sunan wanda bayu son ya ji sunansa saka ba musulmi bane wanda za a kira sunan manzo Allah hankalinsa ya tashi annabi tarihin sa sallallahu alaihi wasallama ya bambanta da kowane annabi ya bambanta da kowane annabi ko da annabi Ibrahim ne ko da annabi Musa ne ko da Jibril ne ko da Mika'il ne ko da Israfil ne ko da Azra'il ne ko da annabi Dawud ne annabi Zakariya kowane annabi bai samu abin da manzon Allah ya samu ba a tarihance da ilimi da ya tattara na farko manzo Allah sallama sanin tarihinsa dole ne saboda shi kadai ne wanda in baka san tarihinsa baka saka san alqur'ani ba dole sai ka san annabi kafin ka san alqur'ani yana daga cikin abin da yasa wasu suka shiga cikin rudani ba su san manzon Allah ba suna da awan sanin alqur'ani ba za ka san annabi sallallahu ba ba za ka san qur'ani ba sai ka san tarihin manzon Allah sallallahu alaihi domin muna gani qur'ani din nan shi kansa qur'ani kamar na bamu labarin annabi Muhammad ne Allah subhanahu wataala yana nuna mana a cikin wajaje daban-daban na'am idan annabi sallallahu yana gida za mu ji labarin gidan manzon Allah za mu ji labarin sahabban annabi za mu ji labarin matan annabi za mu ji labarin garin annabi za mu ji labarin sufofin annabi komi qur'anin nan ya taro mana ne na farko sai ka san annabi tukun ka san alqur'ani domin idan an tashi dukkanin kin mutum da annabi zai ce suratu kaza suratu fatihatul kitabi makkiyatun wahaya sabu ayat suran fatiha yar garin makka ce ayoyin ta bakwai ne me ya kai ta garin makka ta je ne ta baka labarin annabi na garin makka na'am ita kanta a- suran fatiha sai da ta yi biyayya ta je ta baka labarin annabi na garin makka da manzo Allah sallama ya tashi ya koma garin madina in ka dauko sai ka karanta suratu kaza madaniyatun wahaya mi'atun wa kaza kaza aya dole ka koma garin madina domin annabi sallama ya bar garin makka ya koma garin madina nas kenan ko yau da a ce manzo Allah ya baro garin madina Mm.
ya zo garin Ghana sai kada an ce suratu fatihatul kitabi ga nawiyatin wahaya
na'am na'am in Lagos ne dun- duk garin da annabi ya je zaka ji sunan garin na'am da Najeriya ne da yanzu akwai sunan Najeriya a Qur'ani domin Qur'ani yana tabbatar maka bibiyan rayuwar manzon Allah ne to in baka san manzon Allah ba baka san rayuwarsa ba kai saka san Al-Qur'ani abu na farko kenan shi annabi shi kadai ne amma sauran annabawa babu wani annabin da Allah ya daure sifarsa da sifarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran annabawa ko ka san tarihin su ko baka san tarihin su ba za ka san addinin su amma banda annabi Muhammad sallallahu alaihi in dai baka san tarihin sa baka ita ka san addinin sa ba
Mm.
idan Allah ya daure Qur'anin ne da bibiyar rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu bayan wannan idan ka tsallake shine al-iktida'u wa ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam Am?
babu yanda za ka yi kai koyi da annabi Mm.
babu yanda za ka yi ka bi annabi sai ka san tarihin annabi da yawa wanda za ka gani sun shiga cikin hayyacinsu sun shiga cikin tashin hankali sun shiga cikin damuwa sun zamo abin kyama a cikin al'umma da sunan suna koyi da annabi ba su san tarihin manzan Allah ba ya Mm.
abbaza da sun san tarihin annabi ba za su shiga irin wannan mummunan ɗabi'an ba Mm.
za ka ga mutum da da'awar cewa yana koyi da sunnan annabi Muhammadu sallama amma kullum dukan matansa yake yi. idan ya kama matansa ya fara duka inda ka san jaka wa iyaz billah yana yi da sunan cewa shi sunna ne shi dan sunna ne Mm.
za ka ga mutum kullum na cutar da makwabcinsa Mm.
shi amma in ka taba shi ta baka shi dan sunna ne za ka ga mutum kullum a filin dandali in ka taba shi da dai ta baka shi dan sunna ne me yasa bai san annabi Muhammad ba sallallahu alaihi da ya san manzon Allah meye ne da ka gan shi da ka gan shi kullun yana zikiri idan ka kullun yana zikiri la ilaha illallah wannan ya san manzon Allah dan sunna ne sallallahu alaihi wasallam na'am amma shi kuma idan ka ce menene alaman kana bin annabi gashi kana yin kaza kullun kai dan dandali ne kullun maula kake yi kullun kaza kake yi amma kuma kana da awar sunna annabi sai sai maka baka gaje mu na bane sallallahu alaihi wasallam na'am wai baka gaje mu na bane Mm.
wai koko baka ga wando na bane na'am to da za ka haddata alkur'ani ka iya karanta qur'ani da bakar hannasi amma sai a ganka cewa da bakar hannasin nan da ka iya karantawa ka kwana kana yi ka ɗauko tun daga fatiha ka dire zuwa nasi ɗin na'am da safe sai a zo za a yi sallah sai wani ya fito shi kuma bai iya karanta fatiha ba na'am amma sai ya yanke wandon shi
Mm.
ko jemun ƙarya ne na yan fim ya samu ya ya shafa ko da jiya ya dinga shafa jemun ta fito idan an zo za a yi sallah an fasan ka kwana karatun Qur'ani ya ce ustaz shige gaba ustaz ustaz shige gaba ustaz shige gaba saboda me yasa ba a san menene sunnar manzo Allah ba.
sallallahu idan ko ka san sunnan annabi Muhammad sallama wannan hai'a ce hai'a kuma ai a cikin sunna ba ta daga cikin mu'akkadai ma haka abubuwa suna nan daban-daban balle kan kaman yanke wando kamar annabi sallama an san ba ta daga cikin sunnan sa wanda suna cikin abubuwan da zamu zo mu tabbatar a cikin wa'innan karatukan duka zamu yanke wando yanke wando ba shi a cikin sunna na sallallahu alaihi wasallam a bayan Yanke wando.
ai wanda duk wanda ya kawo cewa yanke wando sunna ne zai dauko wandan da annabi ya sa ya kawo mana a hadisi za mu ga wandan da manzo Allah ya sa manzo Allah bai taba sa wando ba
wato bai taba sa wando ba
wa wato go- Wando ma manzo Allah bai taɓa guntun sa.
wando bai kai dan guntun wando ya kai kaman irin kasa wannan ba sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam bane
bai ma sa wandan ba balle mu san sunnan shi wa na'am in kana so kai sunnan ka je ka nemo kwarjalle ka daure kaman zani sai ka dage sama kaga kai sunna ne kai koyi da manzo Allah mm amma za mu zo dukka wannan abin da ya cutar da mutane shine rashin sanin manzon Allah shi yasa ba su iya koyi da annabi Muhammad ba al-iktida wa ta'assi la yata'attayani illa bi ma'rifati tarihi wa sirati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu ba yanda za ka yi ka sani sai in ka bi tarihin annabi sai ka ji siran manzan Allah anan da ka san menene sunnan annabi sunnan manzan Allah na farko zikiri wanda kullum ba abin da yake fiye da zikiri abu na gaba shine ziyadatu ma'rifati rasul sallallahu alaihi wasallam qur'ani tarihi tarihin annabi yana karanka da ka san wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawa wanda bai san tarihin manzan Allah ba zai ɗauke shi ɗaya da irin yadda yake ganin girman babansa ko girman sarkin garinsu wani ma kasa da haka zai ɗauka sai da bai san manzan Allah ba amma idan ka san annabi ka karanta tarihinsa da ka san cewa shi annabi din nan an extraordinary ne kane wani irin halitta ne wanda Allah ya yi shi ya bambanta shi da komi bambancinsa da komi ba ya haɗuwa shi yasa Allah ya cika shi a cikin alkur'ani mm a Qur'anin ma gaba ɗaya za ka ga Allah yana nuna mana annabi ne.
sallallahu alaihi Allah sai da ya haɗa maka manzan Allah sallama tafsilan ya haɗa shi jumlatan. A tattara Allah yake ta maka wa innaka la ala khuluqin azim.
wasallam haka ne Lallai kai annabi kana kan wani mukami ne girma mm a wannan ɗabi'a. Amma a halitta ne Allah ya ce zumirratin fastawa.
tawa haka ne Alladhi khalaqaka kuma a wani ayan fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak.
haka ne a wasu wajajen da aka ji Ubangiji yana nunawa yana jin daɗi yana kyautatawa Mm.
kai annabi kai kyakkyawa ne halittan ka mai Allahu kyau Akbar, ne. na yi Allahu kaza Akbar.
na yi kaza sai da girman annabi Muhammadu wato amma wato Allah da kanshi ya yaba da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ai annabin da kansa ya da yaba ah Shi kanshi manzo Allah da ya kalli kansa.
annabi da kansa la ilaha illa to ai daga addu'an da annabi yake yi annabi in ya tashi addu'a ma sai ya ce Allahumma wa kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi
Allahu akbar annabi daga cikin addu'an da yake yi na ban mamaki da burgewa eh in ya kalli kansa sai ce Allah ni fa kayi ni kyakkyawa Allahu akbar to Na'am.
ɗabi'a na ma ina so yayi kyau kamar sifa mm
Allah da kansa yana jinjina kyan manzon Allah na'am
duk da irin wayannan abun ba za ka sani ba sai ka ji tarihin Annabi Muhammad sannan na gaba aqsud durusi wal ibar na'am manzon Allah tarihinsa da rayuwarsa gaba daya darussa ne mm darussa ne daga karanta tarihin annabi Muhammad sallama za ka samu ilimi za ka samu darussa za ka samu komai na'am idan baka san wannan ba baka da shi shi yasa turawa da suka yi wayo sai da suka je suka nemi rayuwar manzo Allah gabaki ɗaya suka karanta tukunna suka suka gina rayuwarsu da shi na'am sannan bayan wannan ma'arifatu tabi'iyatu sahaba ba za ka san irin gudma wanda iyalan annabi da sahabban annabi suka bayar wa musulunci ba sai ka karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan za ka ga sahabin da ya tsaya ana harbo kibau harbo kibiya amma yana ganin ta ya sa idansa ya yi hedin da ita domin kar ta taɓa jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi kuma ƙaran majaujawa ka ji a kan katangar gidanka ɓuyar ka yi ɗakin matanka amma kuma kana iya musu hukunci ka kai su wutan jahannama ka soki kimar su ka taɓa mutuncin su ka musu abin da ka ga dama rashin sanin annabi Muhammad da shi ke kawo haka wanda yake bibiyan tarihin manzo Allah ba zai taba sahabbansa ba zai taba iyalan gidansa ba baya ga wannan ita wannan annabi sallallahu alaihi wasallama kissar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta samu wani abu dukkan tarihin duniya wannan daga cikin wato ahmiya abubuwa masu muhimmanci amma darajojin da tarihin manzo Allah ta tara shi ne tana da wani abubuwa guda biyar wanda in ban da tarihin manzo Allah babu wani abu mai wannan tarihin annabi ita kadai ne take da siha duk duniya sarki zaki da ka iya nemo mun duk duniya babu wani mutum ko annabi ko mala'ika fari yake ko baki a sama yake ko a ƙasa in dai ɗan adam ne wanda duniya ta san shi gaba ɗaya in ban da manzan Allah. Manzan Allah ne kadai aka san tarihinsa ta hanyar haihuwarsa, an san ran haihuwarsa, aka san ran barinsa duniya, aka san ranar da ya yi aure, aka san ranar da ya yi bacci, aka san ranar da bai yi bacci ba, aka san ranar da ya tsaya a tsaye, aka san ranar da ya zauna, aka san ranar da duk duniya ba wanda ya sai shekara ɗari ka samo wannan tarihin in banda annabi Muhammad. Ko annabi Ibrahim ne aka baka labari kame kame ne. Ko annabi Musa ne kame kame ne. Babu ma wani annabi da za a ji Allah maka kabarinsa kai sai a ce maka kabarin annabi ne babu shi. Duk in an nuna to akwai sabani akwai kaulani amma mazala ne kadai har yau cibiyar da aka haife shi akwai wata. Har yau gidan da ya rayu akwai wajen, ɗakunan matansa akwai wajen, ɗakunan abokansa akwai wajen, garinsa akwai wajen, amma kowane annabi babu wannan annabi. Allah bai shirya wani ba sai annabi Muhammadu. Shi kaɗai Allah ya masa, shi yasa shi kaɗai nake da siha. Duk tarihin da za a baka sarki, to akwai kana tani, amma ban da tarihin manzo Allah. Sai ka samu tawatiri cikin maganar tarihin annabi Muhammadu.
Sallallahu alaihi wasallam.
Bayan tarihinsa akwai waƙa'iyya, waƙi'iyya shi ne bayan ya inganta an yi kuma in ka je za ka ga wajen ya inganta an yi sannan in ka je za ka ga wajen in aka maka annabi yakin badar to yanzu in sha Allah ka tashi za ka je ka ga badar Na'am.
idan an maka yakin uhudu yanzu ka tashi za ka je ka ga uhudu shi yasa Allah bai rarraba annabi yayi yawa ba domin waƙi'iyya ta tabbata manzo Allah tun da yake ba a taɓa rawaito ya haukar ruwa ba kan kogi annabi ya taɓa hawa ba ba a taɓa rawaito annabi ya hau kan kogi ba ko ya shiga jirgin ruwa manzo Allah sallama daga iyanan garin Makka nan Madinan nan nan wajajen ya rayu domin Allah ya tattara wannan waqi'iyar akwai wani sirri a cikin waqi'iyar kar a shattata labari a can nan nan da can nan da can sai Allah ya tattara har yau wajen da manzo Allah ya zauna da kalan tsarin gidansa da kalan komi kai har wajen da ya taka akwai shi a rubuce har wajen da annabi ya taba taka waje kaza ya taba zama akan rijiya kaza ya taba kwanciya akan tabarma iri kaza rana kaza wanda da ka samu wannan tarihin annabi ne kadai yake wannan shi kadai ne zaka san shekara kaza ya aure shi kadai ne zaka san cewa wata kaza aka yaye shi wata kaza yi kaza wata kaza da ka yi kirkin rayuwar annabi Muhammadu tun daga ranar haihuwarsa har ƙarshen rayuwarsa ba shekaran da zaka tsallake zaka san komai a ciki annabi ne kai Allah ya masa wannan a banza Allah yi ba a banza ba yayi ne don a faɗa bayan wannan tarihin annabi ne kadai take da shumuliyya sarki zaki na'am shek shumuliyyan nan shine duk annabin da za a baka labarinsa ko da ya inganta labarin labarinsa bai isa ya ishe ka rayuwa ba sai ka nemi ƙari a wani waje amma ban da manzan Allah. Idan kai ɗan siyasa ne da ka samu siyasa birjik a cikin rayuwar manzan Allah. In kai mayaƙi ne da ka samu salon yaƙi da shirya gwaraza da makamai a tarihin manzan Allah. In kai shugaba ne mai zuhudu za ka ga yadda aka guje wa duniya a tarihin Annabi Muhammadu. In kai shugaba ne wanda kake so ka kafa daula za ka yanda ake kafa daula a tarihin manzan Allah. Idan kai mutum ne wanda yake darragaba mata, shi yasa Allah ya ba wa manzan Allah aure don a darraba ku gani an tara mata tara amma kowa tana jin za ta yi ba da ranta. Kai matan ka ɗayan ma tana neman ta ga bayanka. Amma ban da annabi don zunzurutun Allah maka adalcinsa da bambancinsa da kai. Mata sallallahu alaihi wasallam ya tara su a ɗaki tara amma kowace a cikinsu tana kuka ta ba da ranta don ta fanshi annai Muhammadu.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'am.
idan kai jarumi ne za ka ga jarumta a tarihinsa Na'am.
in kai ɗan kasuwa ne za ka ga yadda ake tsarin fitoci
Shan.
amma idan ka duba ka koma tarihin annabi Musa Isa a baka labarin annabi Isa Na'am.
sarki sarki wani sarki ne Isa ya bi tarihin annabi Isa ya dabbaka babu shi za a ce maka annabi Isa bai bacci ya he da dutse yake matashi kawo kana karanta wannan labarin wasu shugaban kasa Buhari ai kana neman kan haka su da fitina ne
Na'am.
kana so su yi koyi a ce maka annabi Isa bai aure ba
Mm.
to ko matasan ka karanta musu za su iya wannan abun
Mm.
a ce maka annabi isa bai yi kaza ba bai yi kaza ba amma manzo Allah in fannin zuhudin aka bude maka sai ka ga kwana 30 ruwa ake sha da dabino
Allahu akbar.
an zo da azurfa da zinariya an baje su na duniyan an tara a gaban sa bata kwana ba a wajen aka kwashi ɗaya aka ce manzo Allah ya shiga gida da shi amma annabi sallama yana shiga gida aka ga ya fito tsakan dare manzo Allah ya ce na shiga zan yi bacci Sallallahu alaihi wa na sallam.
tuna da wannan a jikina na gagara bacci Na'am. Mm.
kwandala ɗaya. Duk abin da za ka ji na labari da komi a rayuwar annabi ne kawai. Kowane annabi, in annabi Ibrahim ne, za a baka labarinsa ta wani fanni ne, amma ban bai cika komi ba, amma ban da manzo Allah.
Na'am.
In ka tara dukkanin annabawa dukkansu abin da Allah ba su, sai ya kwace ya ce, ya ce, ula'ika allazina hadahumullahu fa bihudahum muqtadi. Wa'innan ne na shiryar da su, to duk shiryar su na tara maka ka shiri da shi. ɗabi'un annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu duk aka ba wa annabi Muhammadu shi kadai.
Sallallahu alaihi wa sallam.
Mukamin annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu kai ba ma mukamin aka ba ta ba san musu yayi wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan min al-bahri aw rashfan min yadiyin wa ya wa waqifuna ladayhi inda haddihim min nuqmati al-ilmi aw min shaklati al-hikami saka annabi Muhammadu shi kadai ne annabin da zaka samu rayuwar iyali da shi Mm.
da ka samu rayuwar daula da shi Mm.
za ka samu rayuwar yaƙi da shi za ka samu rayuwar fatauci da shi za ka samu rayuwar gudun duniya da shi za ka samu rayuwar ibada da shi za ka samu rayuwar haƙuri da shi idan aka baka labarin annabi musa sai ka je yana cewa ke ƙasa kama shi ƙasa kama shi in an baka labarin annabi nuhu Nuhu, sai ka ji annabi nuhu shi ma da irin abin da zai faɗa yana cewa la tazar al ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudullu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara idan an baka labari amma banda annabi muhammadu sai ka ji yana cewa rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim in an baka labarin annabi isa ka ji yana cewa in tu'azzibhum fa innahum ibaduka in kaga dama ka musu azaba ma bayinka ne amma banda annabi muhammadu Sallallahu alaihi wa banda sallam.
annabi Muhammad Allahumma hadi qaumi innahum la ya'lamun Allah ya lamun. Haka ne?
komai in ka bibiya zaka ga manzo Allah shi kadai ne to shi ne abin da ake ce masa shumuliyya shumuliyya shine rayuwar mutum shi daya amma duk wani fanni na duniya ya cika ta babu wani fanni a rayuwar duniya da annabi ya cika ba Na'am.
kuma in akwai wanda yake da da da Allah in mun zo ya tambaye mu ko fannin kasuwanci duk wani abu na duniyanci da kake ji na wannan fanni kaza ne Na'am.
ba fannin da annabi ba da fatawa a kansa ba Na'am.
wanda aka yi a zamaninsa ko kuma wanda za a yi zai su duk annabi ya faɗa ke sa Allah cewa wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Hmm.
komai mun tattare shi mun ajiye shi cikin wannan shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallam.
duk da wasu suna ce imamin mubin kaza ne kowa da irin fasaran da yake yi, amma ba fasaran manzo Allah bane balle a ce daga wannan fasaran an tashi sai a duba wanda tafi cancanta sannan bayan wannan wanda shi ne na karshe akwai waduhiyya wuduh duk tarihin da za a baka sarki duk labarin da za a dauko maka ko da na wani annabi ne ba dan su ladabi ne ke faɗi ba sai dan abin haka yake to zaka ga maganan a cakuɗe ne zaka ga an yi gaba za ga an dawo baya shi kanshi mai ba da tarihi in ka tambaye shi to wanne aka fara ne shin zuwa yaman ne ko kaza ne zai ce maka Allah bai sani ba amma ban da tarihin annabi Muhammadu Sallallahu alaihi ko aya ne sai an ce maka kaza ta riga kaza sauka ban da tarihin manzo Allah Sallallahu alaihi shi kadai ne yake da tarihi za a ce maka annabi kafin rayuwarsa kafin a halicci duniya ga rayuwar annabi Sallallahu alaihi wasallam.
wannan karatu ne wanda wasu suna gani kamar abu ne mai sauki babban magana ne fa Na'am.
dan in mun zo za ku ga yadda hankalin wasu za su tashi duk wanda hankalin sai tashi a wannan karatun fato yana da alamun fakwashin mark annabin sa daban da mu yake ba Ah, wato shehi ba in dai annabi ta ɗaya da mu ne kake yi wato in ka fara karatu hankalin mutane zai tashi kenan kake nufi.
a wasu hankalin su zai tashi mana wasu hankalin su zai tashi kake muna tali- eh, taliki nan ma kana gwada muna kan da karatun zai zama from next week. Gashi nan muna jin daɗi kaman kaka kare wallahi kaman ina ji kaman ai min wani wani kyautan wani abu ne a zuciya na. Wallahi haka nake ji.
to ai da a- alamun Ya wani- soyayya ya wani alamun nake soyayya ji.
ne irin in dai haka ne rayuwar annabi da suke gwada mu nan me yasa ran wani zai ɓaci
to abin da yake kawo haka shine mun bambanta ne wajen samun annabi kowa da irin annabinsa kamar yadda yanzu misali kowa da irin Allah shi to mu nama annabin daban yake shi yasa ƴan uwa za su bibiye mu za su ci Kuma A dukkan gaskiya abin da in ya muka kai gwada lokaci shi- akwai magana kowa da irin Allah akwai karatu akwai magana.
akwai karatu sarki albarkan annabi a takaice shi kaɗai ne wanda za a gaya maka cewa yana ciki wata kaza yayi wata shida babansa ya rasu bayan an baka labarin kafin zuwan duniya ga rayuwarsa shi kaɗai ne yake da wannan Hmm.
shi kaɗai ne yake da kuma rayuwa lokacin kafin haihuwarsa a duniya din a duniyar annabi ya rayu kafin haihuwarsa sannan shi kaɗai ne yake da rayuwa bayan haihuwarsa da shekara bakwai shi kaɗai ne yake da rayuwa bayan haihuwarsa zuwa shekara sha hudu shi ne yake da rayuwa bayan shekara sha hudu zuwa shekara ashirin da biyar shi ne yake da rayuwa bayan ashirin da biyar zuwa shekara ash- arba'in shi yake da rayuwa bayan arba'in zuwa shekara hamsin da uku bayan hamsin da uku zuwa shekara sittin da uku wannan annabi ne kaɗai Allah ya bashi kuma shi kaɗai ne yake da rayuwa har izuwa yau har izuwa yau annabi Muhammad shi ne wanda yake da rayuwa har yau fa har gobe da za mu yi magana har ran da zan bar duniya shi yana nan za a ji labarin shi kuma yana rayuwa ba ya mutu mutuwan murus da ake faɗi ba wanda wannan duk karatu ne wanda suke suna da girma amma a idan masoya annabi Muhammad yana da daɗi yana da farin jini yana da kwarjini Allah ya kara mana san manzo Allah Allah ya kuma tashe mu da annabi Muhammadu ina ganin da mu tsaya tambaya ce ta ayi guda uku bai mu sauka saboda wani sakin Allah ya kai mu za mu ci gaba da karatu karfe 8 insha Allah za a ci gaba yan uwa sai su karkada kunnan su ba musu bane karatu ne za mu yi ta yi wajen nuna girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na'am Shek Nasir Sunna Allah taimake ka ya Maulana Shehina. Wallahi na ji Madam.
daɗin gaske. Jama'a za mu ɗauki kira uku saboda bayan haka muna da muna tare da Shek Abbas Sadauki da za mu yi karatu da shi. Ah, yau ba mu fara da sauri mu- ba ka ba mun shirya karatun awa ɗaya mu bude layi minti talatin kowa ya samu ya zo ya magana amma mun fara late shi yasa ku yi hakuri.
a minti go bara mu kai minti 30 ba minti goma an yi kawai a sauka saboda shaka ba su dokiya A ba yau ba nake nufi nace hakan da muka Yawa.
shirya kenan amma yau mun yi lati Na'am.
minti talatin yasa yau ba za mu yaka yau minti goma za mu yi za mu da kira uku bayan haka a shaka bas zai dawo zai zo zo yayi karatu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola kola ya sunan gargada yake kira fusta
Wai, Mala Ibrahim daga Gabon, to malam ibrahim daga gabon kana tare da shek malam nasir shek ado musa ta fawa balewa kan wannan layi
to masha Allah sarki zaki da dadi ya kawo muna ta muna ta nema ko wata lamba ba ta shiga muna shaida sarki zaki zaki ma'aiki sallallahu alaihi wasallama.
na Muna shaida sallallahu alaihi Sheikh, wasallam uh, Ado Nasra Ado Musa Na.
da sauran jama'a gaba ɗayansu. Na shi ne masu yashe Ibrahim daga nan kasar Gabon.
masha Allah mun gode to me tambayanka
Eh. To yana muku fata da ni gaisuwa na na da na yi gaisuwa.
mun gode mun gode Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi na ga ga Allah mutane ya saka kamar maka da alkhairi, mun ah, gode.
Shek Boza Boza na magana cewa wai da wai da wannan ma kiran ma da shey ya dauki kawai ya ci gaba da kara eh, maganan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya ya ji daɗi wane mutum Boza wane mutum kai wane akwai mutum sabon sati za a ji sosai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Shek Malam Usman Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Shek Malam Usman
Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.
Wa alaikar salam ɗan wa rabin jiki. Rabin jiki.
Maulana Sheikh Sarki Zaki radiyallahu ta'ala.
Eh, Radiyallahu ta'ala, Maulana Sheikh Malam Mm.
Usman kana tare da Sheikh Malam Nasir Adan.
Kuma mi ta gaisuwa ta zuwa ga Maulana Sheikh Nasir sunna ta hakika ba sunna da'awa ba Masha Allah yana dika.
wannan ranar wannan karatun karatun mu ne Sosai sosai sosai sosai.
ka ce ka rasa ma yadda za ka kwatanta wannan ranar wallahi tallahi ni ma haka nake ji
Sosai wallahi na ji daɗi wallahi sosai.
duk masoyi Mm.
duk masoyi dole ya ji daɗi Haka kuma mun gode wa malam da aka da kai kanka da ka kawo wannan program Na aka gode.
tsara shi mun gode alasaka da alkhairi Amin, Malam Wannan Usman.
malam fatan alkhairi sannan kuma kwantantin da aka rubuta na cikin wannan tsarin Eh.
na karatun nan Na'am.
sarki zaki Na'am.
daidai ne kamar yadda aka ce annabin mu daban ne Na'am. Mm.
mu annabin mu ana ganin shi a mafarki za kuma a gan shi a zahiri Na'am.
su annabin su za a gan shi a mafarki ba za a gan shi a fili ba Na'am.
mu annabin mu annabi ne da babu halitta irinsa Na'am.
su kuma annabin su annabi ne da yake kaman kowa Mm.
kaga Mm.
wannan karatun yayi ba zan yi magana da yawa ba Mm.
Allah ubangiji ya saka da alkai kuma Masha Allah Malam Usman ya kawo kwatance kwatance da yawa.
Ina radiyallahu ta'ala anhu, Allah ya ƙara sutura.
Allah ya ƙara taimakon ka Malam Usman. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Mun gode mun gode.
barakallahu lakum barakallahu lakum wa jazakumullahu khairan Jama'a sauran kira biyu kenan za mu ɗauki. Malam zai mana ta'aliki. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola.
Na lafiya.
Lafiya kala kola ya sunan ka daga na ke kira?
Musa Suleiman daga Libya.
To Malam Musa Suleiman daga Libya kana tare da Shak Malam Nasir Shak Ado Musa ta fawa balewa.
Gaskiya ba abin da zan ce sai dai godiya Allah saka da alheri.
Amin amin amin amin ya rabbi amin summa amin.
Ya kai she- ya na kai shekara biyu ina bibiyar jahil nan ba ta taɓa kira ba sai yau wallahi.
Wayyo.
Wallahi tsabar tsabar program din ya birge ni wallahi.
Wayyo ya- ya- an tsutsa an tsutsa mana zuciya. Na'am.
Allah saka dai izala ne ba amma ba.
Ah, kai dai zala da ma ka jira. To. Me me ba.
Na ce annan da an gama komi.
Ah, me ba na kai dai zala. Ai duka mu duka musulmai ne ko?
Yawwa wai shi din ne ka sani ka sani ka sani wasu wai ka san kowa ne ra'ayinsa.
Haka ne. Na'am. Allah Allahu ya akbar saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi.
Allahu akbar wannan alamun cewa
Amin, amin.
wannan wannan abin da muke farin ciki da shi alamun musulunci suna ƙara samun haɗin kai haka ne.
kuma matukar annabi sallama duk shine a zuciyarmu Mm, to duk sabanin zai zama abu mai sauki na'am.
kuma wallahi yanda ka ji kana son annabi mu wa mun ji muna son ka da kowane suna zaka kira kanka Masha Allah.
muna son ka saboda kana son annabi Muhammad mun so ka saboda kana son manzo Allah Allah ya kuma hada mu tare a gidan aljanna amin amin mun gode Mun gode. To kira na ƙarshe ke da muka yi alkawari. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki MKK.
Masha Allah kola ya sunan ka daga na ke kira.
Umar Zakariya daga Maiduguri.
Malam Umar Zakariya daga Maiduguri kana tare da a Maulana Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa balewa kan wannan layi.
Sarki zaki Allah ya saka da alheri Amin.
Allah ya kiyaye mana kai.
Ah, mun Sunan mu a Sheikh Nasir Sunnati yana mishi fata alheri da addu'o'i amin.
Allah kuma yana mishi ta'aziyan rashin mahaifinmu. Allah ya gafa.
Amin.
mun gode mun gode mun gode
Amin. Muna tare da kai kola. Amin. To kola kamar network ɗinka na da matsala ko?
Hello.
Aha yanzu muna jin ka bismillah.
Yauwa nace shine fata na zuwa kamala da kuma ta'aziyya na kuma sarki zaki kai da kanka yana maka addu'a Allah ya kiyaye mana kai.
Amin amin amin.
Kashin makiya.
Amin amin Allah amin.
ya saka da alheri kuma Amin, ina amin.
ziyara da malam malam na Nasiru Sunna ce.
Masha Ya ce Allah.
ma ya aika mana zuwa ko na zuwa ga su shi- sauran shehunan mu.
Na.
A Sheikh Abdul Fatih da Sheikh Malam Munir da Buhari da sauran yan uwa. Allah Masha ya saka Allah.
da alheri.
Masha Allah. Mun Allah ya gode.
kiyaye mana kuma.
jazakumullahu khairan Mun gode.
Mm, barakallahu جزاكم lakum الله خيرا To sauran to kola don Allah ku yi hakuri ba za mu ah, ba wa kola.
insha Allah Eh.
a nan za mu dasa aya Eh, wannan ‘yan uwa su muna muku albishir lalle wannan karatu ne wanda in Allah ya yarda mm, za mu yi ƙoƙari duk wani abin da yake ko ake jin shi a gefe to za a ji shi yau a fili mm, domin da yawa wasu suka ga kaman zantuttukan da ake a wajen maulidi ana yin sa ne saboda an buya an koma cikin gida na'am, to lalle ba haka bane Mm.
za mu zo da tahqiqin duk abin da ya inganta za mu tabbatar duk abin da yake kuma sabanin haka za mu yi bayanin shi sannan kuma duk wasu wanda suke da wasu kus- wasu wato a harshen susa wanda ya shafi zanabin annabi to lallai fa a yi hakuri za mu kawo malamai tukunna mu rushe abin da suka zo da shi na saɓani mm, saka duk wani malamin da ya zo in dai ya san malaminka in ka san malaminka yana da ɗan wani matsala a gana- janabin annabi in sallallahu mun zo gaban ba wai dan mu masa raddi za mu zo da karatun ba dan mu tabbatar da gaskiya za mu ebo kalamansa da ya faɗa tukunnan mu da ki kalaman da abin da ke gaskiya da gaskiya ne alaihi wasallam. Na'am.
wannan za mu iya wannan kokarin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a ƙarshe a, ina ƙara godiya sarki zaki akwai yan uwa da suka dinga kira na Mm.
a, na adadin salatai da aka dinga tattarawa wasu a, kamar da ke tun bayan rasuwan shehi Mm.
an sanar da adadi na salati amma mafiya yawanci wa iya zawiyoyin da ke karkashin sa ne to an samu adadi da aka yi mai dimbin gaske wanda yan uwa suka yi to wasu kuma da dama sun yi ta kiran wasu da aka babba da lambobinsu don a sanar da su suna ta faɗin cewa wasu su ce sun yi adadi miliyan ɗaya wasu ce sun yi kaza kowa da irin adadin da suka dinga bayarwa zawiyoyi daban-daban wanda ba mu isa mu haddade su ba wasu kuma mustahidai ne su kaɗansu suka dinga yi wajen Najeriya da cikinta to su ma muna godiya wa Allah muna kuma musu godiya Allah kuma ya haɗa mu cikin wannan ladan Allah kuma ya saka mu kowa da alkhairi mun gode mun gode sosai sosai sarki zaki ko muna maka ta'aziyya Allah ya saka alkhairi mu mun Allah gode ya saka alkhairi.
sosai jazakumullahu Na gode.
masha Allah mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode to a za mu aje shek kenan jama'a masu sauraron mu ah, alhamdulillah mun kare da shek malam nasu shek ado musa ta fawa balewa na yau kenan wallahi murna ya sa kaman ma ka mu kare to za mu zo da karatu mai dogon zango babban karatu kuma da muke yi wanda muke da shek malam abbas sadauki za mu aje nan da wani minti bai ka- ba zai kai dai minti biyar ba nan dai mu dauke shi akalla dai nan da minti biyar za mu zo mu ci gaba da wannan karatu na jawayar ma'ani wayanda kuke follow mu Allah ya saka muku da alkhairi da kuma an TikTok kuma Allah ya saka muku da alkhairi ku da ku follow mu duka gaba daya ku saulara bayan wannan za mu zo da karatu na jawayar ma'ani gaskiya Sheikh Mal Nasir Sheikh Ado Musa ya faranta mana rai sosai gaskiya na ji daɗi na ji daɗi na wallahi na ji daɗi na ji daɗi sosai wannan karatu da aka mana ah, na ba ma fara karatun ba fa kenan fa wai wannan introduction ne ya fara introduction karatun da zai zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yadda kaga introduction ma kenan kaman ma kai kai kare eh sai sa ku bar mu ajiye in Allah su ya yarda za mu ajiye wannan topic a nan sabon sati za mu ci gaba amma 8 o'clock karfe 8 daidai za mu fara karfe 8 daidai wannan kuma za mu fara shi karfe 9 da rabi daidai amma yau mun samu mushkila za mu ajiye mu zo kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna godiya